الجود قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاب يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيد الاولين والاخرين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الائمه المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم ثبت جناني واجل الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من الوكاله من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينشقها فهجرته الى ما هاجر اليه yan uwa musulmi barkan mu da azumin yau watan ramadana wata ne mai alfarma mai girma mai daraja wurin Allah da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama har kuma al'ummar musulmi su ma suna girmama shi daga cikin abin da Allah ya nema da gare mu a cikin wannan azumi shine mu zama wato a matsayin da za mu iya wato mu roƙe shi ya amsa mu bauta mishi ya karɓa mu roƙe shi ya kiyaye mu ya kiyaye mu mu nemi buƙatu gare shi ya bamu saboda mun tsarkake zukatanmu da jikunan mu daga duk abin da zai shamace mu daga kusanta zuwa gare shi saboda haka Allah ya faranta wannan azumi ko kuma azumin wannan wata a kan mu musulmi amma ba mu kadai ne aka faranta ba a al'ummar da sun riga mu masu ma haka Allah ubangiji ya faranta azumi irin nasu a kan shi ne a nan ubangiji yana da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ya ku muminai dukan ku kuji kutiba alaikum siyam an faranta azumi a kan azumin nan kuwa shi ne samu daga cin abinci da shan ruwa da saduwa da mata zuwa dai ƙarshen abin da ake hanawa a cikin lokacin azumi abin da ake hanawa a cikin azumi yana da yawa wato bayan dai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya yi mubaya ga Allah ubangiji duk abin da Allah ya neme shi da shi zai yi abin da Allah ya hana shi ko zai bari a lokacin azumi ko ana kamfafa wannan abu ana akka zaki a ba shi ƙarfi a kanmu don mu nisanci duk abubuwan da Allah ubangiji ya hana mana ba za ka ci komai ba sai abin da Allah ubangiji ba ya ba ka umarnin ka ji shi ko kuma ya yi maka izini saboda haka yana ce an faranta a kan ku azumin ramadana kamar yadda aka faranta shi a kan wasu can gabanin ku kama kudu da alazina min qablikum la'allakum tattaqun saboda yin azumin zai gadar muku da takawa wato tsoron Allah takawa ba yadda muka faɗa wato hakke ne Allah zai ajiye shi a zuciyar bawansa yanda bawan nan ba zai aikata duk abin da aka ce ya aikata ba sai da hasken umarnin Allah baya bari kuma sai abin da Allah ubangiji baya yin duk abin da Allah ubangiji ya hana shi ya tsare kansa ya kamun kanshi da bari yin shi tare da taimakon hasken shiriya wanda ta zo mishi daga Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun to me aka aza mana azumin kamar yaya bari shi bari sha bari saduwa da iyali a ranakun wannan wata wato me aka aza mashi ne ayyaman ma'duda daga cikin rayuwarku an aji an faranta a kan ku yin azumi a cikin wasu kwanaki da ya gardu ko kuma idayayyu wayanda an san adadin su wato ko talatin ko kuma ashirin da tara
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم تكون يكسن في أشكركم مريضا ما لا فيها أو أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر وكما مات به حال وبرش لا فيها شيء شيء والذي يجنى تكون حال تفيها شيء مات فيه don Allah ya Allah ubangiji ya ije masa wannan azumi a wannan lokaci fa iddatu min ayyamin ukhra amma zai biya shi daga cikin wasu kwanaki daban wanda za su moshi yana da lafiyar da kuma yana zaune a gida وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين kuma ga waɗanda wato annabi wa ala alladhina yutiquna ay wa ala alladhina la yutiquna ga waɗanda ba za su iya yin azumi ba saboda ne saboda misali shekarun su sun yawa ko kuma sun rabu da rashin lafiya wato mai tsananin gaske wanda ba za a iya ce kusa kusan nan mutum zai samu lafiya ba to abin da za su yi shi ne ciyarwa فدية هي طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه وهو مد من غالب طعام البلد wato mudu ɗaya da gudun nabi sallallahu alaihi wa sallama mutum zai sadaka da wannan duk ranar da bai yi azumi ba wannan shi ne dai abin da aka yi a wannan farkon musulunci da aka bada wannan zaɓi mutum wato idan ba zai iya ba ko saboda wani dalilinsa zai bari ya yi ciyarwa maimakon ya yi azumi to amma yanzu malamai abin da suka tsaya a kansa da tare da wato binciken suna annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan ka bari saboda rashin lafiya ko kuma ka bari saboda tafiya ko kuma mace ta bari saboda shayar da nono ko kuma saboda ciki duk waɗannan za su yi nan ko za su biya kuma su ciyar da wato su ciyarwa a cikin duk ranar da aka biya za a yi za a yi ciyarwa wannan shine da sunan da ta zauna wato wato ta zauna kenan akan musulmi فمن تطوع خيرا فهو خير له duk wanda ya kara kan wannan imanin abin da ake fitarwa na sadaka to ai alheri ne gare shi
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون waɗanda aka aka ba ku rusan cewa ku ban azumi ɗin nan ko mara lafiya ga matafiye amma yin azumi ya fi muku alheri idan kun yi azumi zai fi muku alheri amma in kun bari kuma ba ku ba ku yi sabo ba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان to kwanaki da aka faɗa talatin ba ashirin da tara da aka ce za ku yi azumin su ne kwanakin watan nan na ramadana wanda aka watan da aka saukar da alkur'ani a jiki don ya zama shari'a ga dukkan mutane haka nan kuma na sanya alkur'ani ayoyin da nan abu ababe ne na bayyana shari'a ga mutane duk abubuwan hukunce-hukunce na Allah duk abin da ake so sani shi duk an bayyana shi ta wannan Qur'ani wanda aka saukar a cikin wannan wata wal qur'an faman shahida minkum shahr duk wanda ya iske wata yana gida lafiyayye to fadda kun ko idan labarin wata ya fito gare shi to labarin nan kamar yaya alhamdulillah dai wannan matsala ta yi sauki da can in ka zo kalmar da za ka sa mutane wasu sun yi azumi wasu ba su yi azumin sau saboda takaitaccen fahimta a har ma da wasu malaman mu suna ce mana mu a mai duhuri su ce mana ko ya an kawo daga gama turu ko an kawo daga bama ba namu ba ne to amma alhamdulillah yau ga shi nan kamar wannan shekara kam duniya da yawa ga shi dai na- mun samu da mun samu da mun tabbatar daga Malaysia zuwa dai kasar mu nan da zuwa dai yammacin Afirka duk dai an ɗauka tare da wannan ai babban ni'ima ce na haɗin kai. Shahar Ramadan da zai unzila fi Qur'an. Wannan wata na Ramadan da aka saukar da Al-Qur'ani a ciki. Hudan linnas saboda ya kasance shirya da mutane wa bayyinatin min al-huda. Kuma ayoyin da kuma kunshi ayoyin da suke bayyana shirya ga mutane kuma suna bayyana hukunce-hukunce na halal da haram duniya al-Qur'an ga mutane. wannan wata mai alfarma shi ne wanda aka ce a azina wato a yi azumin shi.
فمن شهد منكم الشهر فليصم Wanda dai iske wata ko kuma wata iske shi yana gida to ya azum ya azumta shi. To kada da bi ka'ida to lokacin da ban samu waɗannan media da abin nan da ya wannan a communication da ake samu yanzu ta hanyar wayannan wato hanyoyin sadarwa na sababbi da da an ɗauka a mazhabar Imam Malik wato idan an wata ya tabbata wani wuri wani hakimin musulmi ya tabbatar sai aka nan alto mana to za a duba waɗanda suka kawo shi in mutum biyu adilai suka kawo mana ganin mutum adilai ko kuma mutum adilai ɗin sun kawo mana ganin jama'a mai yawa ko kuma jama'a mai yawa sun kawo mana ganin mutum adilai guda biyu ko kuma jama'a mai yawa masu yawa ɗin nan sun kawo ganin mutane masu yawa a cikin hanyoyi guda hudu nan suka ya wajaba mutum ya riƙi azumi wannan da abin da ake tafiya da shi kenan yau kuwa ba za a yi da aka jima don labarai suna yaduwa suna bazuwa wato mutum idan an kawo maka telefon wani ya yi maka magana to lalle ba zai kawo maka labari wajen na ƙasa gaba ɗaya don in yake maka a ƙasan mu mun yi azumi duka ba shi kenan wannan ya wadatar ba sai ba sai ka bincika ba domin akalla dai waɗannan jama'a mai masu yawa ne amma ka kokonto kana iya tambayarsa ta ita wata hanya aka tabbatar da shi to amma dai duk musulmi a kasashen suna bin wannan ka'ida adalai guda biyu wato sha'abana ɗin in ya cika kwanaki talatin ko kuma ran ashirin da tara to in dai aka kawo labari ko kwana ashirin da tara ne na ran talatin sai mu yi azumi ran talatin na sha'abana sai mu yi azumi aiki ya zo mana da wasa ta hanya ɗaya daga cikin wa'annan hanyoyi guda uku. To, amma abin da nake so in faɗa a nan, can inda zai tabbata ɗin har yanzu ana tsaye a kan lalle a ganin ya tabbata ta hanyar mutum biyu adalai, ko kuma ya tabbata kan jama'a masu ɗimbin yawa. Ba za a yi la'akari da lissafi kamar yadda mun sani a cikin ilimin taurari, wato hisabin nan da muke amfani da shi da lamuranmu na na daban ba za mu yi amfani da shi wajen gani wata ba amma a bisa gaskiya sha'anin astronomy daban ne sha'anin astronomy in ya tabbata abu wato ya tabbata kenan ana iya badawa sai dai wani lokaci astronomy tabbatar cewa ana iya ganin wata sai dai ba za ba zai ba za a gani cikin sharuɗan da shari'ar musulunci ta ajiye ba saboda haka ko mun tabbatar ya bai zai bayyana to ba za mu iya yin amfani da wannan ba saboda wata kila ya bayyana a lokacin da wato lokacin da aka kimanta na shari'a ya riga ya wuce saboda haka ganin har yanzu tana da hukunci kuma tana da ƙarfi ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لا فقد أداما يريد الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون to haka dai ubangiji yana faɗa cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukaddiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wato Allah ubangiji ya tawwace muku barin azumi yayin tafiya ko kuma yayin rashin lafiya ya yi muku hanan ba haka nan ba don komai ba don yana son ku da sauki ba shi kunta ta muku ko kuma gaba ɗaya wahalar ku wala yuridu al kuma saboda ku cika kwanaki da aka ce ku yi azumin su da kuma girmama Allah wato ku yi idi girmama ku yi kabbarori a cikin ranar ƙarshe don ku gode wa Allah kan ni'imarsa alama da kuma la'allakum tashkurun don ku gode masa kan wato shiriyar da ya yi muku da saukar da alquran da bayyana ayoyinsa da bayyana hukunce-hukunce na halal da haram kana wato ladan da shi a muku game da azumin wannan fata to ku yi tafiyiri saboda godewa Allah cewa ya dawo da ku kan halin da za ku kasance na ci da sha da sauransu wa idza sa'alaka ibadi an fa'ini qarib wani balarabe zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya rasulullah aqalibun rabbuna falunaki da an ba'idun falunaki sai jama'a manzo Allah shi ubangiji ka umarce mu bauta miki kuma in mu roƙe shi zai biya bukatun mu to daidai shin yana kusa mu mu yi ganawa da shi mu yi masa abubuwa da wato a tsakaninmu da shi mu roƙe tsakaninmu da shi ko ga yana da nesa sai mun tsaga murya mu kira shi sannan zai amshi amshi kiran mu ubangiji yake masa wa idza sa'alaka anni ibadi man za'ala bai bashi amsa ba ya zauna jin kaɗan sai ibili ya dauka da wannan aya wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayi na suka tambaye ka game da ni fa inni farihina ina tambaye ka ni ina nesa sai sun ce sai tsaga murya sannan in ji ko ba ina kusa da su ko sun roƙe ni a koye ma zai zan yi to ka ce musu ina kusa da su ni ba ba ba ba ba ba manisanci ba ne ujibu da'watar da'i duk kiran ya kira ni zan amshi kiransa idan da an in ya kira ni fal yastajibu li su kuma su amshi kirana cewa nake musu su yi tauhidi su yi sallah su yi azumi su yi zakka su yi haji su yi kaza su yi kasko su amshi kirana wa wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yi imani da ni cikin duk harkokinsu ko za su samu shirya. To duk dai a nan Allah Ubangiji yana bayyana mana wato kaifiyar yin abin yana ce uhilla lakum laylata siyar. To an hana muku ci da sha da sauransu. To an toge ne an toge wato iyalai kana iya saduwa da iyalin iyalin da ba kamar sauran lokacin lokacin da aka fara azumi ba. to sai mu koma kan darasin mu wannan ɗaya don muna so sai mu tafi mu dan fahar akan azumi ya shiga ne ba shine abin abin da muna kanta بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف تلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراض يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم to kuna cikin wato bayanin suratul ahzab ko kuma siffa na kallon a shekara na hudu ranar takwas ko tara ga watan zulhijja yahudawa sun taru suka yi babban taro sun yi shawarwari a kan yadda za a gama da lamarin annabi muhammadu da musulunci gaba daya shi ne suka ce babban abin da za a yi sai a yi wato shi ne a je maka a samu ƙabilun larabawa ƙuraishawa da sauran ƙabilu na larabawa duk a jawo hankali su cewa yahuda duk za su taimaka musu har a samu nasara kan muhammadu a gama da shi a rushe addinin shi idan ba a yi haka ba to la su za su samu kansu wa la mu za mu samu kanmu saboda dole a je a musu biyana a gaya masa dai a samu nasara an tada kai da gefe na mutum ashirin da biyar suka nufi makka da suka je suka sadu da abu su biyar abu su biyar yake mutu na ɗaya dai na farko dai na son tambaye ku gaskiya shi addini mu ya fi naka ko kuma naki kuna gani ya fi namu shi a yahuda suka ce musu mu dai abin da mun sani a cikin littattafanmu wato addinin ku ya fi na shi inganci na annabi Muhammad din nan shirme ne in ba ta su shi. Ƙurshawa suka ji daɗi suka ɗauka wannan maganar gaskiya ce, saboda haka sun wato fara kiran jama'a. Suna kiran duk jama'ar da suna da ƙwanje tsakani kamar ko gafafan da muhari da dai sauransu tare da ƙurshawa da da kuma banu kuma suna tare da shugaban su a yayin da bin hassan suna tare da ƙwarishawa yahudawa kuma duka ƙuraiza da nabir da baimuqa'a duka suka hadu amma ƙuraiza sun ce musu mu fa tsakanin mu da muhammad da kai kawance ba ta alƙawari akwai alƙawari na mu'amala kuma har yanzu bai karya mana alƙawarin ba ba za mu yi mu taimaka ba shi ne ɗaya daga cikin wato yahudawa ɗin nan bin akfar wani shiriri ne ya ce mutum zan zai samu ka'ab bin asad shugaban su kurai ba waɗannan dole sa ya yarda shi mai shiga cikin kawai sai zo ya ya shi shi asad shi ka'ab ya yi labari sai rufe wato birni ko kuma da anguwan anguwan da mata anguwanni kowane anguwa yana da taru yana da kuma kofa ya rufe kofa ya ce ba za a buɗe ma wannan abin nan yau in ya zo kar a buɗe mishi ya zo yana buga yana buga da ƙarshe shi ka a ce mu ai ba yara bane ku bari ya zo ai ba za ba za ba zai tilasta mana ba ya zo ya ce masa kai alfiyai ka zo da fitin na kanka fitinin nan mutum ne mutumin nan addinin mu daban ne mu da shi amma akwai alƙawari tsakanin mu ba za mu yi faɗa da shi da ba zai kuɗa komai da komai kaga ramin nan na sallah da aka tona an kewaye madina da shi shi ma mu ne muka ba shi maka abubuwan a aiki to ba samu tonawa to mu ne muka ba shi mun taimaka mishi yau idan mun ce mun bar shi to in ya dawo da ku daga al'umman ku abin da zai yi wannan sai Allah ne zai kai saboda kan ba za mu iya mu sa ƴaƴanmu da matanmu da da jama'ar mu cikin hatsari ba yake masa ina Ƙuraishawa sun tara mutum dubu goma sha biyu. Muhammadu na mutum na wani tare da shi. Dubu goma sha biyu an tara kuma ka ga mu ma muna tare da shi. Yadda muka fiye na san ka, za ka ce mutu kana tare da su amma idan wani abu ya faru gudu za ka yi. Ita a'a ni na tare da su. Bai bar shi ba fa har sai ya karya kawai. Yau ce ka so ma sun fita sun yi sun haɗu. Sukan sun haɗu. aka ce wai madina aka tona wannan rami lokacin da za a tona wannan rami shawara ma da na salman al-farisi ya kawo ya ce masa ya mazo Allah mu a farisa idan za mu yi idan maɗi ya zo ya kewaye garin mu za mu yi rami tsakanin mu da shi ba za mu fita yaƙi ba amma wanda yana yayi ya tsallake ya zo mana za mu kashe shi ba za su iya su shiga dukan su su wuce ba ɗaya ɗaya za mu kashe shi ba yi wani wannan sai aka yi shi to lokacin da aka fara manzo Allah ya fara tonawa ya buga bugun farko yake to a wannan bugu Allah ubangiji ya nuna min cewa Allah ya buɗe mana ƙasa kamar na na Sham kuma na biyu na Farisa na uku Masar to shi ne wasu matsalata na yahuda suna da sun ga wannan mutum yana buɗe mutane ga shi an kawo shi saboda tsoro ba a iya ma da sanar gari shi wai Allah ya buɗe masa ƙasashen nan to abu ba duk gaskiya ne don har ma wani da ya kama tura a bin malik da ya kama yake ya ce masa insha Allah za ku za ku ci nasara a kan kisra sarkin farisa kuma mun da yanki na baka su za ka sa su a hannunka a zamanin da yana umar ne aka samu nasara kansa ya kira su ba ka yi masa ko ga wa'adin annabi ga mun da ya saba ka amin to ana cikin wannan an yi kwanaki ga wahala ga yunwa kuma abin ya zo a matsayin ya zo ne zamanin wato zamanin sai ba samu amfanin gona sosai ba ana wahala to ta kai da tsoron ya shiga cikin kowa kuma musulmin da sauran. Me zai faru? Manzana sallallahu alaihi wa sallama da ya ga kafirai sun kasa isuwa da aka shiga Madina. Musulmi ko ba su je can ba, ko da ana cikin wata rana dau. Yake wa kafin da yake wane ne cikin ku zai kawo min labari waɗannan cikin ya kuke. Kuma zan labi mishi ya je lafiya ya dawo lafiya kuma gobe a lahira zama abokina cikin aljanna. saboda tsananin tsoro ba wanda yake na ga abubakar ga umar ga usman ga ali suna zaune duka amma kowa yana jin da bai kira ni suna na ba to Allah ya nuna fili da yin shi to kowa yana so yadda ya maimaita wannan magana so ba wanda ba da amsa wannan kuma zo dai da aka tani wasu mutane ne lokacin da yake sham sun tambaye shi suka ce kai ko dai fa wallahi kun ji daɗi kun da kun kun rayu tare da annabi kun ji hirarsa wa'azin shi karatu duk kun ji kun kalla a bayansa kun ka abokai sun yi yaƙe yaƙe yaƙe da yake kai alhamdulillah mu ne mun halarce shi wallahi ba za mu bar shi mai tafi da a kafa sai mu ɗauka shi a kawo kawo nan yadda wanda ta ka ɗan ɗan ɗan kwana ɗana wa ƴaƴan nan ko ya gaya musu ku yi haƙuri ku yarda da abin da Allah ya zaɓar muku abota da annabi ba wani abu ne mai sauki ba ina ganin ne ni abubakar umar usman ali da sauran sahabbai sa'ad sa'id hamza duk suna nan za Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar khandaq yana ce mana wane ne zai ji kamun labarin waɗannan mutane ko zan amince masa ya dawo lafiya kuma gobe a lahira yana tare da ni a cikin aljanna zan aboce cikin aljanna aje muku ana ba wanda ya buɗe ba sai ce ni mun shu sai can Allah ya kaddara da ya hau ina aina hudaifa ina hudaifa na ce zan tashi zan sai na kasan tashi na zabura haka ne saboda ya gani ko ya ce min ka zauna na zabura haka ne ce masa to gani ya manzo Allah yake to kai ne za ka je ka kawo labari kuma shi ne shugaban wato jami'in lamarin addinin annabi duka gaba daya na yaji da na zaman lafiya na ƙasa shi ne yake masa to kai ne za ka je amma na za mu je maka ka je lafiya ka dawo lafiya ka samu mai da kuke ciki idan mai tun da ya ayyana ni to ba wata hanya dole in ji shi sallallahu alaihi wa sallam dole bi ta na gyara kafa bi abin nan da kibiya kibiya na ina so ina ga yake ne kai ku dai fa idan ka je kar ka motsa komai kar ka yi faɗa kar ka ɗauke kowa kar ka yi wani abu ka je dai ka kalli lamarin da idan idan ka samu labari idan na yake to shi kenan na ta da na je na wuce ta da kafan da banu aka tsaya don su kuma suna shiye duk suna ciki ma ba san abin da suke ba iska kuma yana kaɗawa iska da ba mu taɓa ganin irin ta in an sa tuta da rage in kuma an kafa fatanti rayuwa ne ta watsar. A'a, abu su biya na danki shi an watsar yana zaune kusa da ina ta tsuma ban je shi ya tashi yana da yana ce mutane wannan abin da muke ciki ba za mu iya ba yahudu sun rasa abin da zai yanzu wato sun kawo mana labari wani ne ana ce masa al-ma'in bin mas'ud al-jizari al-rifari shi al-rifari ya je wajen don ya taimaki annabi ya je wajen yahuda ya mutu ba kun san ko an sun zo shiru kwana gidan kun yi zuwa wannan su ke bai to ana kokari ne a yi a kullu da jinya da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ne ko ne ba ne ba ya ba ya wurin ba to ya zo wurin su abu su biya da kuma yake musu kun gani wato yahudu kwanan nan zuwa uku suka ce a to lokacin ko an shiga wani hali da ba za a iya yi tafiye tafiye ba ba wanda zai shiga suka ce ba zo mana sai ce to ai suna kokarin ya je ya da Muhammadu don su yi kokarin su kawo su sa ku a ya yi abu abin da ya ga gama da su. A'a, da mutu ya ce zuba labari sai ya zo mini ga aikin da Yahuda suka yi. Saboda haka ni ba zan zauna ba, duk wanda yana so ya bi ni ko ya bi ni. Sai an tada rakumunsa yana yana kwance kafa kafa ɗaya na rakun a ɗaure ma ba kwance ba sai da ya tashi ya tsaya an kwance sai ya hau ya tafi a mutu kuma aka bi shi an ruga ana bi shi alkhudai bai ce lokacin wallahi da ba domin annabi ya hana ni ba zan har da shi da shi don ina kusa da shi shi abu da ya ji har ko mai da hankali ku ba kowa ya san wani wanda yake kusa da shi wane ne shi yace lokacin da kuka faɗi ba wani ba larabe yana da kusa da ni na kama hannun sa nake kai wane ne ni wani ne ka zo ka zo kusa na na kama shi na aiki kusa da shi a cikin wannan hali ne wato abu sufyana ya gudu zuwa makka na sauran laraba masu gudu sun tafi wato tare da shi kasar makka a wani yahuda kuma lamarin da lamarin da yawa gaske Ƙuraiba waɗanda da suna da alƙawari kuma sun karya alƙawarin su wato shi ne Jibril ya sauka da aka zo gida annabi yana so ya sauke kayan shi na yaki sai ki dinga yake mata ko kun sauka su ko kun sauke kayan ku na yake mu malaiku ba mu sauke ba kuma gaskiya shi hudai ba yake da nage na ga wasu mutane akan dawakai da ta kuma ba san irin su ba suna ta korar wayannan mutane larawa na ko kafirai din nan iska kuma yadda tana take yi ba irin iskan da aka saba shi ne abin ya zama yake jibril ya ce masa ai ba mu sauke kayan mu na yake ba yara addini annabi yake la yusalli yanna ahadukum al-asr illa bi ladhi quraiba kada wannan sallar al-asr a gidansa sai dai a je a yi sallah a can wato banu quraiba da aka tashi tafiya sai da asar din tayi lokacin sallar al-asr yayi ko tuna hanya wasu sahabbai sun yi abin da annabi ya ga ya mutum ce ba za mu sallah sai dai mun je banu quraiba wasu ba su ce a an ya gaya mana ne saboda kar mu yi jinkiri kar mu fi zuwa amma ba yana nufin mu jinke ta sallah ba su sun sallah kan hanya waɗannan sun sallah kan hanya waɗancan kuma sun je sun sallah a bayan rana ta fadi a kan wasu kwaiba aka fara yaki da kwaiba a aka tambaye su suka nemi sa'ad bin ubada ya zo ya cece su shi dama shi na bokinsu annabi ya ce masa ba zan ce maka komai ba sai da sun ce sai suke so kai musu tsara na yarda sai musu hukunci da kana yake to sai ce manzo Allah ina so manyan su waɗanda sun ɗauki makamai a kashe su yaransu da matansu kuma a bar su zama ganimar kar a kan kashe su amma su manyan da suke faɗa a kashe su yake masa ka yi musu hukunci da Allah ya saukar daga sama wato da sama ta bakwai aka yi ce za a yi aka aka yi da bulu ƙuraiba aka halaka da su sannan daga baya kuma farko da ne da wani sun gudu sun je wato aiba wannan da aka kaike shi ne abin da ya faru na wannan yaji na Allah wanda nan sallallahu alaihi wa sallama ya yi nasara a cikinsa a kan larabawa daga nan annabi da masahabai yaƙin nan na hannar na shekara na hudu ga hijira da kuka ganin nan shi ne yaƙin ƙarshe tsakanin su da larabawa larabawa kafin ku zama wani abu din nan da za su su nemi ku da larabawa fadan ku da safarai a da mushrikai ya ƙare kuma abin ya zama haka tun daga wannan lokaci ba wanda ya zo ya nemi fitina da musulmi har Allah ya ba su nasara.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم Ina zato wato sun ahzab wato sun munafukai a saboda tsananin tsoron da ya shiga zukatansu. Duk da cewa ƙunshawan nan sun gudu sun koma garuruwansu sun yi hasarar wannan yaƙi Yahuda kuma ga abin da ya same su munafukan sun ɗauka a'a yaudara ake musu ƙarya ake musu wayannan larabawa su koma da suna nan yahtimuna al-ahsaba suna da rundunoni wayannan ƙungiyoyi na laraba ko kuma ƙabilu na laraba su koma ba
وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأحراب يسألون عن أنبائكم to suna zato
ولو كانوا فيكم يحضرون الأحزاب الذين يرون سنة سوق وسوء أنهم كنت قبيلوا بالتجربة ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في أعرابكم يسألون عن أنبائكم إذا وسوء أنهم كنت إن لا رضا فقم أحزاب لا شيء جاءته هو الناس منافقنا إلى فاتما إلى سوية لا تعلم
ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا kun ga wayannan kuna tare da ku lokacin da lamari ya yi tsanani kun gan ku da kuna cikin kuma da ba su sai na kai ku a da komai ba sai dai ku tsara barna a cikin ku don haka wato kada ku damu da su ko sun taimake ku ko kuma ba su taimake ku ba abin abin da dai an sani dai ku waɗannan munafukai wasu sun ce mu za Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen mu ba tsaro ka ba mu izini mu koma wasu kuma suka suna neman cewa abuwarsu ba ka da wani wani kowa ya kawo uzuri irin nashi a kan su koma gida su bar yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin da wato labarai na laraba ma ba a samu su su laraba ba sa samu labaran annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda ba sa samu na laraba laraba ba sa jin ba sa samu na yahuda a lokacin ne tsoron ya shiga bisa kan waɗannan mutane sun fita daga cikin wato jama'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam suna so su koma gida kuma sun koma gida kai kuma Allah ya rufe ayyukan su kamar yadda ya zo a cikin ayat da ta gabata لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
Aha. Ubangiji a nan yana bayyana mana cewa dukkan alheri, dukkan shiriya, duk abin da ake kwatantawa ya tara mana shi cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yana ce hakika ya kasance a gare ku cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya kasance shugabanci ko kuma dai shugabanta. ya tara dukan sifofin shugabanci sifofin shari'a sifofin tabbata duka suna nan tare da shi sifa wato kiyada kyakkyawa da kuma shugabanci kyakkyawa ya taru a wurin manzo Allah sallallahu alaihi shi ne shugaban ku shi ne kuma abin koyi ya tattara a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne abin da yana aikata da abin da yake faɗa akwai wato abin koyi da yawa masu kyau masu amfani da riko ga mutumin da liman kana yanzu ba ga wanda yana fatan Allah ya gafarta mishi ya ba shi ya saka mishi wani yau da kuma wanda yana fatan ya samu sakamako mai kyau na Allah a ranar ƙarshe wa zakar Allah da mutumin da kuma yaro kuma yana ambaton Allah sau da yawa wato yana ambaton Allah ba iyaka ma'ana dai mu'mini mai fatan samun alherin Allah da kuma mai imani da lahira da kuma mai imani da ibadar Allah kan wato abin koyinsa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi komai da komai shi ne malamai suna cewa a wannan aya Allah ubangiji ya umarci ko Allah umarci dukkan al'umma su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu da wani abun koyi biye da shi cikin zantukan da yake yi da ayyukan da yake yi da halayen da yana kwatanta kansu da su duka gabaki daya wato babu abin da ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hakuri da jurewa ko da tsawa tsayin daga kan abin da ya sa a gaba shi ma babu kamar shi saboda haka yayi hakuri ya yi faɗa da waɗannan kafirai ya yi da ya yi da su har Allah ba shi nasara a kansu bayan wato jihadin da ya da kuma jiran wato nasara daga wurin Allah da baraka wa ta'ala to musulmi ba zai yarda a rayuwarsa ya bar wato koyi su da annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da za ka yi ka san annabi ya yi ne ko annabi ya faɗa ne ko annabi ya aikata ta shi sai ko ka tabbatar da wannan ba sai ka rabu da shi wannan abun ba za ka yi shi ba ko da yana da amfani da ne ba kamar yadda dai ibn abbas radiyallahu anhu da qatada suna ce Allah ubangiji yana cewa am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma yatikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وجن كرتم نوشه حتى يقول الرسول نحن بسم الله يا ابو خلفه حتى يقول الرسول متى مكانه الله عارف ايه يوجدين مثلا الله ذاك زي منع مكانه الله الا ان نصر الله قريب لله حقيقه taimakon Allah ga muminai duk kon kon kon kon da yin mafi duk ya same su to taimakon shi da ne ta yana kusa sai kuma Allah ubangiji ba ya sani abu wanda yake ba gaskiya ba ba tabbatacce ba saboda haka ya kamata musulmi ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wayannan abubuwan da suka same shi ya ya hakuri ya tsaya ya jure ya bar komai da komai a bayan sa yana jiran taimako daga wurin ubangiji kuma taimakon ya
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله muminai lokacin da suka ga wannan abu ya faru wato halin da suka shiga a cikin nan da suka ga kafirai sun zo su sun farko ba sun taru bayan madina suka ce to ai ba wani sabon abu da za mu gani a cikin wannan lamari sabon nan dama Allah ya gaya mana mu yi mu baya da Allah ya wa kan rayuwar mu za mu hudu za mu rasa dukiyoyi ya dukiyoyi za mu rasa ƴaƴa za mu rasa iyalai dama duk mun san wannan saboda haka ba mamaki a ciki yanzu ne za mu fuskanci kaddara ga abin da Allah zai mana walamma wa al-mu'minun al-ahzaba yayin da mu'minai suka ga wa'annan rundunoni na kafirai sun zo sun taru wato a bayan Madina musulmi adadin su dubu uku ne kuma su wadannan dubu uku adadin su dubu goma sha biyu wa al-mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wato wannan shi ne abin da Allah da manzonsa suka yi mana alkawari da shi ba wani abu bane abu ne wanda ya dama Allah ya mana alkawari a kansa Allah da manzonsa sun yi mana alkawari da wannan wa sadaqa Allah wa rasulu kuma wannan abu ya gaskata abin da Allah da manzonsa suka gaya mana cewa za mu sha wahalhalu da yawa wa ma zadahum ganin wannan tsakanin rundunar da suka zo bai kara musu ba fa ce imanin wa taslima sai dai imani da kuma sallama ga abin da Allah Ubangiji ya kawo a kan ko kuma saukar a kan.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Daga cikin muminai akwai wasu mutane waɗanda sun tabbata sun wato sun gaskace kuma sun yi gaskiya kuma sun sa tsayuwa na gaskiya kan abin da kuma sun cika abin da sun yi alkawari da shi da Allah tabaraka wa ta'ala akan za su mutu akan imani to sun yi shi kuma Allah ya ba su nasara
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر akwai wani cikin su ga wanda ya cika alkawarin sa kuma ya mutu akan haka wa minhum man yantazir wani kuma yana nan yana jiran kaddarar Allah din da zai auku a kansa a matsayin imani baya kokonto baya rawan jiki ko rawan zuciya وما بدلوا تبديلا kan da su sauya abin da suka yi alkawari da Allah kan ba sauyawa ko kuma ba su canza shi canza suna nan kai الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انك عفو تحب عنا اللهم انك عفو تحب عنا اللهم انك عفو
الجهاد قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاد يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينتج للعلا قصص هنا أحلام ترويها لينتج للعلا قصص هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاز يعنيها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها